أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكفها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه تو كما يندم كسني آه درس منجيا منذ كرشن سورة الأعراف to amma dai kamar yadda muka sani a jiya in ba a manta ba muna tattaunawa a ƙarashin maganganun da suke ƙarƙashin ayan nan da Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun wanda muna magana ne akan sujada wato waɗannan wanda suke wajen ubangijinka ba sa yin girman kai a bisa bautarsa kuma suna yin tasbihi gare shi kuma suna yin sujada a gare shi a mun sani a jiya mun tattauna akan maganan sujada mun yi magana akan ainihin yawan sujadodin da suke cikin alkur'ani da kuma kasancewar ita wannan sujada din ta suratul a'raf ita ce ta farko a cikin alkur'ani kuma tana daga cikin sujadodin da ba a yi ikhtilafi a cikin kasancewar su cewa sujada ba ce ko ba sujada ba misali anan ai kaga jiya mun tattauna yawan sujadodin mun kawo wasu waɗanda misali a suratul hajji akwai riwayan da take nuna sujada guda biyu ce yayin da akwai riwayan da take nuna sujada guda ɗaya ce akwai riwayan da take nuna cewa inna Allah yaf'alu ma yasha ita ce ta farko sannan sai ta biyu kuma ta ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wannan wajen shi ma akwai to sannan akwai wanda yake nuni akan a kaman karshen suratul najmi fasjudu lillahi wa abudu to nan ma akwai ikhtilafi akan cewa sujada ce ko ba sujada ba haka a karshen suratul inshiqaq wa idza quriya alaihimul qur'anu la yasjudun nan ma wasu suna cewa sujada ce wasu suna cewa ba sujada ba haka a karshen suratul alaq wato suratul ikra kenan nan ma akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kallala tuti'hu wasjud waqtarib wannan shi ma ana yin sujada akwai waɗanda kuma ba sa yin ta a matsayin sujada amma na kawo mana hadisin nan naje wanda ibnu majah yake riwaya da isnadin sa zuwa ga abu darda abu darda radiyallahu anhu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mun sujadodin alqur'ani sai ya lissafa su guda goma sha ɗaya guda goma sha ɗayan nan wanda malikiya ta tafi a kansu wanda suka ce kuma laisa minal mufassali minha fi shay wato laisa minal mufassali shay'un minha wato a cikin mufassal babu ko ɗaya daga ciki to kaga bisa ga haka ya zama kenan da ta suratul najmi da ta suratul inshiqaqi da ta suratul alaq to duka baki ɗaya su zo anan ba kuma zaka ga haka ne kaga a a abin da ya tafi akan mazhaba na malikiya akan cewa guda goma sha ɗayan nan ne a cikin lissafin mu na jiya sai da sai daga baya da na tuna sai naga cewa mun manta da sujada daya wacce bamu faɗa a cikin ta ba shine ta cikin suratu sad ko suratu dauda inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa zanna daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa karra raki'an wa ala to wannan jiya a lissafin mu ina ga ba a lissafo ba alramomin sai ku rika dan boyewa can gefe akai shi alqur'ani kaman jeji ne ba kar ku manta duk lokacin da kake tafiya kai kadai babu wani wanda zai zama ya san dajin a cikin tare da kai to dole sai daji ya ma waibuwa amma idan kana tafiya ka san akwai wani kuma wanda shi ma ya san dajin a tare da kai to zaka ji ka saki jikinka sosai a ciki dan haka yanzu ku taya mu sai mun hada waɗannan guda sha biyar din yanzu a wannan a wannan zaman namu sannan mu ci gaba dan an biyo mu bashin ta ai ka gani aha to na farko dai akwai ita wannan ta suratul a'raf din innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun sannan sai ta suratul ra'd shine inda wajlaluhum bil guduwi wal asal daga ita sai ta suratul nahl yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun daga ita sai ta suratul isra'i wa yakhruna lil azkani yabkuna wa yaziduhum khushu'a kaga hudu kenan daga ita sai cikin suratul maryama inda take cewa idza tusla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya to daga ita sai ta cikin suratul hajji ta suratul hajji shine inna allaha yaf'alu ma yasha alam tara anna allaha yasjudu lahu fis samawati wa fil ardi wash shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alayhi al azab wa man yuhdillahu fama lahu min mukrim inna allaha yaf'alu ma yasha sannan sai akwai ɗaya a cikin suratul hajj din ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun to akwai wannan daga nan sai ta suratul shu'ara'i وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا daga nan sai ta cikin suratul namli inda Allah subhanahu wataala yake cewa Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim daga nan sai kuma ta cikin suratul dawud din ta sa'ad din ko a akwai ta as-sajda akwai ta suratul sajda wace Allah subhanahu wataala yake cewa inna ma yu'minu bi ayatil ladina idza zikru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun kaga mun samu goma kenan to sannan sai ta sha ɗaya ita ce ta suratu suratu dawud din ko suratu sad wa zanna dawudu anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa karra raki'an wa ana to waɗannan sune malikiya ta ittifaki akan akwai su akai to bayan nan sai aka a'a sai aka ƙara da akwai akwai ta fussilat wanda ita kuma tana cewa Allah subhanahu wa ta'ala inda yake magana akai wa bilayatihi al-layl wan nahar wa shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun to daga nan a daga nan su wannan suka kara suka tsaya a ciki amma akwai ta hajji ta ya ayyuhal ladina amanu ka wasjudu wa abudu rabbakum ita ba a sa ta a malikiya din to kaga yanzu nan muna da sha biyu kenan ko to sannan sai ta cikin suratul najmi din inda Allah subhanahu wataala yake cewa fasjudu lillahi wa abudu to shi ma wannan ana yin sujada sai ta suratul inshiqaqi wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun kaga sha hudu kenan sai ta suratul alaki kalla la tudibu wasjud waqtarib sha biyar kenan to yanzu kun ga sun cika to sannan sai guda daya wacce aka ce ita ma an yi kari akan ta cikin suratul hijri inda Allah yake cewa fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin to nan ma ana yin sujada a ciki to in an hada za su kai goma sha shida saboda haka kololuwar abin da aka faɗa na cewa yawan su a cikin alkur'ani to shine guda sha shida daga nan ba a dora a saman haka ba to amma akwai ikhtilafi da aka yi sosai a cikin waɗansu daga cikinsu musamman kamar imamu shafi'i wani wajen zai ce a ba nan ya kamata a yi sujadar ba waje kaza misali inda Allah subhanahu wata'ala yake magana yana cewa a Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma yukhfuna wa ma yu'linun to shi a wajen shafi'iyya a wajen imamu shafi'i nan ya kamata a yi sujada yayin da sauran su kuma suka ce a karasa ayar a ce Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim su kuma al'azim suke yi sujada a ciki haka nan a wajen wazanna dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa karra raki'an wa anab to shi ba anan yake sujada ba sai ya kara da faghfarna lahu zalik wa inda wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab shi kuma anan yake yin sujada a ciki to a cikin buhuf bahas din mu da muka fara yi jiya mun yi magana akan malamai sun yi ikhtilafi akan shin ita wannan sujada din jiya mun yi magana akan wajibi ce ko ba wajibi ba ce to mun tafi akan waɗansu kamar hanafiya imamu abu hanifa ya ce wajiba ce yanke ba wani magana wajiba ce amma da imamu malik da ashafi'i su kuma sai suka ce ba wajiba ba ce su su imam abu hanifa dalilin da yasa suka ce wajiba ce sun kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin su ma musamman akwai hadisin da muslim yake riwaya daga abu huraira Allah ya kara masa yadda inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idza qara'a ibnu adama sajdata fasajada i'tazala iblisu yabki wa yaqulu ya waili laqad umira ibnu adama bis sujudi fasajada falahul janna wa umirtu bis sujudi fa abaitu faliyan nar a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan dan adam ya karanta sujada kuma yayi sujadar shaytan zai kaurace gefe yana kuka yana cewa kaitansa kaga an umarci dan adam yayi sujada yayi sujadar sai gashi aljanna ta tabbata gare shi yace amma ni da aka umarce ni inji shi shaytan din da nayi sujada sai na yin sujadar sai kuma wuta ta tabbata a gare ni to kaga a nan wajen sai ce to sun ɗauki wajabci daga nan wajen sannan kuma akwai akwai kuma hadisai da yawa waɗanda suka yi magana akai jiya na kawo mana hadisin bukhari wanda yake riwaya daga abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yadda na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta ayat sujada kuma ya yi sujadar da ya sujada sai wani mutum ya ɗebi ƙasa haka kawai daga ƙasa sai ɗiba sai ya kai goshinsa kawai yake yakfini haza ni wannan ya ishe ni to abdullahi bin mas'ud yace sai gashi mun ganshi daga baya an kashe shi kuma yana kafiri wato ashe wannan taurin kan da yana daga cikin watakila dalilan da Abdullahi bin Mas'ud yake ganin shine dalilan da yasa masa mutuwa yana kafiri haka nan akwai hadisin da Bukhari din ya riwaya har wa yau shi ma da isnadin sa zuwa ga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta suratul najmi inda yake fasajada wa sajada ma'ahul muslimuna wal mushrikuna wal jinnu wal insu ya ce amma tare da shi da musulmai da kafirai da aljanu da mutane duk sai da suka yi sujada to kaga wannan yana nuni akan haka dan haka waɗanda suka ce wajibi ne to suna magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda zai karanta yana yi duk da akwai riwayar da aka yi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din irin kalar wacce riwayar tamu da muka yi jiya wacce nake gaya mana ita ce dalilin da yasa su maliku suka ce ba wajibi bane shine riwayar da Imam Malik din yayi a cikin muwaffa nasa sannan ina ga muslim ma ya kawo ta a cikin sahih dinsa da isnadin su na cewa sayyidina Umar radiyallahu anhu wata rana yayi sallah yana huduba a masallacin Juma'a akan mimbari sai ya zo wajen yin sujada sai ya sauko daga kan mimbari sai ya zo sai ya sujada da ya sujada sannan kuma sai ya koma sai ya ci gaba sati mai zuwa sai ya ƙara karanta wata ayar sujada din amma sai bai sauko yayi sujada ba mutane sun shirya sai ce a ala rislikun ku tsaya ku saurara ku saurara yace innaha lan tujab alaina ba a wajabta ta akan mu ba illa an nasha'a sai fa in mun ga dama dan haka in mun ga dama mu yi dan haka su kuma waɗanda suka ce ba wajiba bace to sai suka ɗauki wannan maganar daga cewa ba wajiba bace domin wannan abun sayyidina Umar ya yi shi a gaban sahabbai da yawa babu wanda ya ce mar bakai daidai ba kuma sun sani inda ba daidai bane ya faɗa inda ba akan daidai yake ba to lallai kuwa da sahabbai sai wasu sun yi mar magana in wasu sun yi shiru wasu za su yi magana dan haka sai aka ce to ba wajiba ba ce to wannan kenan sannan sai muka ce shin yaushe ya kamata a yi ta nan ma mun tattauna akan wannan na cewa wasu suka ce ana yin ta ne lokacin da nafila ta halatta a yi don haka ba a yin ta bayan sallar asubahi har sai rana ta hudo ba a yin ta bayan sallar la'asar har sai rana ta faɗi wannan waɗansu suka tafi akan cewa haka za a yi shi kawai daga cikin wanda suka tafi akan haka shine imam abu hanifa ya ce haka amma maliku shi an yi riwaya kala kala a wajensa akwai irin wannan din akwai wanda suka ce za a yi ta ko da wani lokaci kaga waccan irin waccan sun yi daidai da sun yi ittifaqi tare da abu hanifa cewa ba za a yi ta ba a lokacin da ba a yin salloli na nafila a wannan lokacin bayan sallar asbahi da bayan sallar la'asar har wannan sai rana ta hudo ko har wannan sai rana ta faɗi to ya tafi tare da shi a wannan sannan na biyu kuma ana yi a kowane lokaci nan kuma ya yi ittifaki da shafi'i shi kuma shafi'i ya ce haka sannan sai na uku ya ce za a yi sujadar malam tasfarra shams mazawar rana bata yi yalo din nan ba wannan shine riwayan da aka yi daga shi maliku din a cikin mudawwana sannan sai kuma wata riwayar wacce aka ce zai iya yin ta bayan sallar asuba kadai amma banda bayan la'asar haka kuma akwai wata riwayar har wayo daga gare shi wata aka ce zai iya yin ta bayan sallar la'asar amma banda bayan sallar asuba so kaga wannan riwayoyi ne baki ɗaya su kuma na malamai akan cewa ga shi sanda za a yi su din sannan ana fuskantar alƙibla in za a yi ta koko a'a nan ma malamai sun yi ikhtilafi akan haka wasu sun tafi akan cewa dole sai an fuskanci alƙibla domin hukuncin ta hukuncin sallah ne kamar yadda waɗancan suka yi wasu kuma suka ce a'a ba sai an fuskanci alƙibla ba saboda fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuka fuskanta ainan ma wajen mafuskanta ne ta Allah madaukakin sarki dan haka ba sai an yi ba sannan kuma akwai hadisi Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sujada a lokacin aikin haji yace muka yi ta yin sujada har sai da ya zama ɗaya daga cikin mu ma bai samu inda zai kai goshinsa ƙasa ba wato har wani da hatta la yajidu ahaduna har da ya zama ɗaya daga cikin mu baya samun inda zai kai goshinsa ƙasa saboda yawan mutane to wannan yana nuni idan da alƙibla ake kallo da ba zai yi ya zamanto an yi wannan abun ba haka haka nan kuma akwai riwayar har wayo dai da muslim yayi daga gare shi shi Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta suratul najmi shi ma anan yayi sujada amma sai naga dukkanin mu kowa yayi sujada har wanda yake haye a saman abun hawa ma sai da yayi sujada akan abun hawan nasa to wannan ma yana nuna cewa da alqibla sai an kalle ta dole ne da ba za a yi haka ba so bisa ga haka nan sai mu ce to maganar malamai ta kasu kashi biyu wasu sun ce dole sai an kalli alqibla wasu kuma sun ce a'a ba sai an kalli alkibla ba sannan to sai da tsarki ko ba sai da tsarki ba shi ma wasu malamai sun tafi akan cewa lalle dole sai da tsarki saboda hukuncin ta hukuncin sallah ne don haka sai an yi ta da tsarki cikakke in babu tsarki kar a karan kar a yi to wasu ka ce shin in babu tsarki din a ki karantawa ko ko a ki yin sujadar aka ce za a karanta amma ba za a kai goshin ƙasa ba don saboda sai da tsarki amma akwai wata riwaya da aka samu daga bukhari wanda ya ce abdullahi bin umar yana yin sujadan tilawa ba tare da ma ya yi tsarki ko ya yi sabuwar alwala ba in dai zai karanta alkur'ani a surar a wannan akai to zai yi haka to bisa ga wannan ita ma matsalar kaga akwai sabani kashi biyu kenan na cewa dole sai da tsarki da kuma cewa ba dole sai da tsarki ba kowane ga hujjojinsu ana yi mata kabbara ko ba a yi mata kabbara to nan ma sun yi ikhtilafi akan cewa shin za a ce Allahu akbar ko ba za a ce Allahu akbar ba wasu malamai sun tafi akan cewa za a ce Allahu akbar a cikin haka amma a nan wajen a malikiya wajen maliku yace idan a cikin sallah ne to za a ce Allahu akbar amma in ba a cikin sallah bane to ba sai an ce Allahu akbar ba amma kuma akwai riwayan da aka yi daga Abdullahi bin Umar na cewa duk sanda zai yi ta ko a cikin sallah ko ba a cikin sallah ba sai yayi Allahu akbar din yayin da wasu suka ce a'a ko a cikin sallar nema ko ba ai Allahu akbar din ba babu laifi magana ta biyu shine ana yi mata sallama ko ba a mata sallama nan ma malamai sun yi ikhtilafi wasu suka ce za a yi mata sallama tunda hukuncin ta hukuncin sallah ne to shiga sallah Allahu akbar fita daga sallah assalamu alaikum dan haka za a ce assalamu alaikum wa rahmatullah amma wasu suka ce a'a ba za a yi mata sallama ba sannan wasu suka ce shin a nafila kadai za a yi ta ko a farilla in ana yin karatun alkur'ani waɗansu da yawa daga cikin malamai musamman a cikinsu akwai shafi'iyya da mutanen hanabila sun tafi akan cewa ko a cikin sallar farilla ake yi ko a nafila in an yi ta za a yi sallah za a yi za a yi ta wato in an zo an karanta ta za a ce Allahu akbar a je a kai goshi a ƙasa kuma in an dago za a ce Allahu akbar nan ma a dago a ci gaba kuma da karatu amma a malikiya imam malik sai ya ce eh mutum zai iya yi a sallan nafila akwai kuma riwayan da aka da gare shi yace zai iya yi idan shi kadai ne a farillar ma sai yace dan haka a farilla yana ganin bai dace a ce sai yayi ba saboda dalilai guda biyu dalilin farko shine ta iya yiwa idan ya ce wannan Allahu akbar din ya kai sujada ya kai goshinsa ƙasa to an ƙara yawan rukunnan sallah kenan saboda haka sujada maimakon ta zama biyu ta zama uku don haka saddun lizzari'a ka san saddun lizzari'a dai ake harada abu ne a falikiya saboda saddun lizzari'a don haka bari a tare ba sai an yi ba sai aka ce ba za a yi ba amma ba wai dan in mutum ya yi ba ya yi laifi amma in bai yi ba to babu komai kuma wannan shine zance ɗaya kenan akan cewa bai kamata a yi ba zance na biyu kuma sai ce watakila don saboda kar a kidima wanda bai saba da sallah ba ya je ka cewa ai lalle ma sallah ma yau kan sujada uku aka yi to dan kar ya ce haka sai aka ce to kar a rika yin wannan kasan shi wannan akwai shi a malikiya ya yi magana akan lokacin mun kawo magana hadisin nan na wani mutum wanda lokacin da sayyidina Usman ya yi tafiya ya je suka haɗu da shi ya tarar ya yi kasaru da ya koma gida sai sallah nafila sai sallah azhar raka'a biyu aka tambaye shi aka ce ya za ka yi raka'a biyu ce amirul mu'minin na ga yana yi wato ba shi da labari akan amirul mu'minin yana matafiyi ne kawai shi ya ga wannan to wannan ne dalilin da yasa maliku ya ce ma a sittun min shawwal nan da za a yi a bari ba da an idar da sallah ba a fara yin su a bari sai an dan turza kaɗan sannan a yi su yace kuma ya fi ganin cewa a yi su daban-daban yau kai ɗaya can bayan lokaci kai biyu a jere can wani lokaci kai ɗaya haka dai har ka ƙarasa ko ka riƙa yin biyu ko kai ɗaya ma har shawwal ya ƙare tunda sittin min shawwal aka ce saboda wai kar wanda bai san maganar ba ya ɗauka cewa ramadan ne kai baka daina yi ba wai saboda sabbin lizari'a to wannan duk dai yana daga cikin abubuwan da malikiya sai magana a kai saboda haka kan wannan maganan a sujada kenan to sannan a don haka bisa ga haka in an kammala kar a sa ta a cikin wannan din wato a wajen malikiya su suna ganin cewa ba sai an yi ta a sallar farilla ba don kar a ɗauka an ƙara yawan rukunnan sallah ko kuma ba sai an yi ta a sallar farilla ba don saboda wanda bai san abun yadda yake ba kar ya rikice kar ya rikice so gudun wannan ikhtilaf din to sai aka ce a batta ba sai an yi ba to amma dai kuma dai in dai an karanta ta to kuma dai babu laifi za a iya yi idan mutum yayi kuma bai yi laifi ba to me ake karantawa in an kai goshi kasa shi ma nan wajen akwai maganganu da yawa da malamai suka yi wasu sun ce in an kai goshin kasa za a yi irin sujadar sallah ne lafiya lauyan da ake yin sujadar sallah da dukkanin gabobin da ake yin sujadar sallah sannan za a yi addu'a addu'o'in su ma sun kasu kashi-kashi a ciki akwai inda yake cewa ana cewa sajada wa jihilin lazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basrahu bi hawlihi wa quwwatihi akwai wata ruwaya da tace haka akwai wata ruwaya da tace za a ce sajada wa jihilin lazi khalaqa samawati wal arda hanifa wa ma ana minal mushrikin akwai wata riwaya da ibnu majah yace wanda yace za a ce allahumma allahumma uhtub biha anni wizran wa azim li biha ajran waj'alni indaka minha zukhran wannan ya zo a cikin riwayan ibnu maja dan haka shi ma a cikin wannan akwai kuma malaman da suka ce a zaka kawo kowace irin addu'a wacce a cikinta akwai neman alkhairin duniya da lahira kamar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kana neman alkhairi a duniya kana neman alheri a lahira kana neman shiga aljanna kana neman tsari daga wuta akwai wanda suka ce ma zaka iya cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab nan ma ka nemi Allah ya tabbatar da zuciyarka kar ya karkatar da zuciyarka bayan ya shiryar da kai kuma ya baka rahama daga wajensa domin shi mai yawan baiwa ne to wannan kenan wasu malaman kuma suka ce a'a a bar shi ma sake kawai ba kaidi wato duk wani abu wanda ya zo bakinka in dai alkhairi ne na duniya da lahira to babu laifi zaka iya yi sawa'an aya ce ta alqur'ani ko kuma a hadisi ne ma'asuri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuwa ma yaranka ne za ka yi in har zai zama wannan abun ya zama ka faɗi abu mai kyau a ciki ba aikin banza ba to shikenan wannan abun ya yi a wajen maganar abun da ake karantawa to sai bahas ɗinmu na ƙarshe akan maganar sujada shine abun da ake yi a wasu daga cikin tsangayoyinmu shine wai idan ba za a kai goshin ƙasa ba sai a gutsire ayar waɗanda suka yi zaman tsangaya sun san ana yin wannan misali sai a ce waya khiruna lil azkan lil azqani yabkuna wa yaziduhum sai a tsaya nan wai ba za a ce khushu'a din ba saboda wai ba za a kai goshi kasa ba dan ana darasu ne idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada sai a tsaya nan ba za a ce wa bukiya ba ko ina su malam bashir kana kana biye da mu haka ne ai ko haka nan akwai kamar misali inna ma yu'minu bi ayatina allazina idza zukiru biha karru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la sai a tsaya anan har ma akwai wanda suke cewa to in aka ce wa hum la din nan za a dauka daga wannan ne ta tajafa junubuhum an mazaji saboda haka in an ce wa hum la aka tsaya anan inda za a dauka sai a ce wa hum la ta tajafa junubuhum anil mazaji kaga an kore abinda Allah ya tabbatar kenan so dan haka bisa ga wannan sai malamai suka ce to baya dacewa a cikin alkur'ani inda aka ce a tsaya kai ka wuce ko inda aka ce a wuce kai ka tsaya don haka bisa ga haka aka ce ma har wani ƙari da ake yi za ka ji idan an zo wajen za a shiga bara'a a ƙarshen suratul amfal sai a ce bi kulli shay'in alim wa sai a ce wala zikrullahi akbar sannan a ce bara'atun minallahi wa rasuli ba a ce bismillah ba to wannan ma bai yi ba ai bismillah ta fi shi sannan bismillah din nan da ake magana a kai za ka ga yawan surorin alkur'ani guda 114 nan to kuma su- bismillah ma 114 ne a ciki saboda da ba a sa wa suratu bara'a din ba ma in ka tafi can cikin suratul nahl sai ka tsince ta innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim sun sake dawowa guda 114 su kenan saboda haka ba wani wala zikrullahi akbar da zaka ce eh lalle kan wala zikrullahi akbar amma ba shi ake faɗa a nan ba da ka ce bi kulli shay'in alim kawai sauke numfashinka in kana da niyyar tsayawa ka ce bara'atun minallahi wa rasulihi kadai ka ci gaba da karatu ba sai ka ce komai ba haka ake yi wannan kenan sannan kuma nan wucewa ake yi koda ba za ka yi sujada ba ai sujadar ba wajiba ba ce to amma dai kuma duk da haka akwai wani isnadi wani hadisi na Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da isnadin da akwai rauni a cikin sa isnadi domin akwai wani mutum da ake ce masa Ibn Lahi'a shi Ibn Lahi'a ya haɗu da wata matsala ne ya samu ambaliyar ruwa aka yi akwai ruwa da ta ce gobara aka yi masa sai littattafansa suka kone to sai ya rika ganganta yin riwaya daga hardarsa saboda haka sai aka ce wanda ya karbi riwaya daga ibnu lahi ata kafin ambaliyar ruwa da bace wanda ta tafansa riwayar sa mai kyau ce domin sika ne amma wanda duk ya karba bayan nan to riwayar sa akwai matsala a cikin ta to sai ya zama ya rikice wa malaman hadisi aka kasa gane yaushe ne ina hadisan da kafin matsalar littattafai ina kuma hadisan da bayan matsalar littattafai sai aka rasa gane su da haka sai aka ce to ibnu lahi'a dai a sa shi a cikin raunana wannan yana daga cikin dalilin da yasa aka ce ibnu maja ba za a sa littattafan littafinsa sunan ɗinsa ba a cikin fittu sihahin saboda ya yawaita riwaya daga ibnu lahi'ata to wannan hadisin da zamu jawo din akwai ibnu lahi'ata a ciki amma wai dan in dan sassautawa masu wannan tsayawa din a ciki shine akwai wani riwaya da aka yi daga gare shi shi ibnu lahi'a din da isnadin wannan isnadin abu dawud da tirmidhi sun kawo shi da isnadin zuwa ga wani sahabin annabi da ake ce masa Uqbatu ibn Amir Uqbatu ibn Amir al-Ansari ne ba Ansari ne yana daga cikin ahlus suffa to shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na tambaye shi nace shin a suratul hajji sujada biyu ce sai ya ce mun eh wa man lam yasjudhuma lam yaqra'huma wanda duk bai yi sujadar su ba to kamar bai karanta su ba to bisa ga wannan kana iya cewa to wanda ba zai yi sujadar ba kar ya karasa karantawar kana iya cewa haka amma fa na ga maka akwai rauni na ibnu lahiya a ciki kuma wannan wai dabara ce nake so in saba musu matsaya dan kar a rika ganin kamar abin da suke duk ba aikin banza ba amma dai abin da yafi inganci shine a karasa ayar ko da ba za a yi sujadar ba wallahu ta'ala a'lam to wannan shine karshen abin da muke ganin cewa za mu yi akan abin da ya shafi suratul a'raf don haka suratul a'raf dai to yanzu kan kuma mun mun- ina ga mun ci mun gare kenan a cikin ta don haka mun gama da sujada yanzu insha Allah ta'ala za mu shiga suratul anfal na'am suratul anfali سورة الأنفال مدنية وهي ست وسبعون آية wannan ita ce suratul anfal suratul anfal madaniya ce suratul anfal tana da aya 60 a tana da aya 70 da shida sittun wa sab'una aya tana da irin wannan aya ina jin da ita da alhaji ko su ne suke tagwaye haka to wannan wannan sura kamar yadda muka sani madaniya ce haka a alhassan al-basri da ikrima haka suka ruwaya daga wannan akwai riwayan da bukhari yayi daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma shi ma ya ce madaniya ce akwai ma wata riwayan da aka yi daga gare shi dai har wa yau shi dai ibnu abbas din wacce ibnu jarir yayi da ibnu murdawaihi an ce ya ma ce nazalat fi badar au nazalat bi badar ta sauka a badar ne akwai wata riwayar har wa yau wacce a- a- a- alhafiz abubakar ibn murdawaihi yake yi daga abdullahi bin zubair shi ma ya ce ta sauka ne a madina haka nan akwai wata riwaya har wa yau wacce alkazi a- wacce alhafiz abubakar ibn murdawaihi shi ma ya yi ta daga zaid ibn sabit shi ma ya ce madaniya ce akwai riwayar da ibnu jarir yayi wacce al-qurtubi ma ya kawo ta a cikin ahka al-jami li ahkamil qur'an nasa da isnadin zuwa ga sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yana cewa madaniya ce in banda ayoyi guda bakwai din da suke farawa da wa iz yamkuru bika alladhina kafaru wa iz yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika famtir alaina hijaratan min as-sama'i aw i'tina bi adhabin alim wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يهشرون تو ودنن سوبا مدنية بني إن جاء عبد الله بن عباس radiyallahu anhuma to waɗannan su ne ban da su sauran duk madaniya ce yayin da akwai riwaya da aka yi a wajensa wanda ya ce dukkan su a dunkule ɗin sun zo baki ɗaya madaniya ne tana da aya saba'in da shida tana da kalima guda dubu ɗaya da ɗari shida da talatin da ɗaya tana da harafi guda dubu biyar da ɗari biyu da arba'in da ɗaya wannan kamar yadda alhafiz ibnu kafir da kuma sauran mutane abinda suka yi magana akai kenan a ciki na cewa wannan shine akan statistic din suratul anfal to wannan shine suratul anfal tana farawa da bismillahir rahmanir rahim
بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين أولنا آية Allah madaukakin sarki yana cewa yas'alunaka suna tambayar ka anil amfali a bisa abin da ake cewa al'amfal ganima a bisa ga riwayoyin da malamai suka tafi a kai za mu zo kansu a sharhi ƙul ka gaya musu ka ce musu al'amfalu shi wannan ganima ɗin lillahi ta Allah ne war rasul da kuma manzan Allah fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa aslihu za ta bainikum kuma ku gyara abin da yake tsakaninku wa atiullaha wa rasulahu kuma ku bi Allah da manzan Allah in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani wannan shine abin da ayar take magana a kai suna tambayan ka anil amfal abin da yake al'amfal menene al'amfalu al'amfal a ƙa'idansa na luga jam'i ne na naflu me naflu din abin da ake cewa naflu shine ƙari daga nan aka samu nafila wato ƙari akan farilla saboda haka za a ce sallan nafila ƙari akan ta farilla azumin nafila ƙari akan na farilla ko kuma ƙari akan wani azumin daban wanda ba wannan ba na tilas ba ƙari akan azumin tilas saboda in an ce azumin tilas kaga akwai na farilla wanda yake na wannan akai akwai na kafara na rai akwai na kafara na jihari akwai na rantsuwa duk dai da sauransu azumin muka ne duka wanda muka sani to wannan kenan saboda haka ƙari shine al-naflu al-anfal din jam'i ne na naflu din daga nan aka cewa ko da jika aka samu ana iya cewa nafala ko kuma an-naflu idan ya zama an samu jika saboda ƙari ne akan da aka ce ana iya cewa nafalatin naqatu idan ta haife saboda an ƙara iri saboda haka abin da yasa aka sa mashi al-anfal saboda ƙari ne wanda Allah Ubangiji ya yi muku a cikin wata dukiyar da da ba taku ba amma yanzu Allah ya ba ku amma ma'anarsa shine ganima a wajen yaƙi ganima a wajen yaƙi mun sani Allah subhanahu wata'ala bai halatta wa wasu annabawa ba kafin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai annabi Muhammadu kadai wannan idan mun lura zamu ga hadisin da Bukhari da Muslim suke riwaya da isnadin su zuwa ga Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu an yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa utitu khamsan lan yutahunna ahadun min al-anbiya'i qabli nusirtu bir-ru'bi masirata shahrin وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من, من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأوطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة أكوي رواية وبعثت إلى كل أحمر وأسود أكوي أوطيت ستا كما يندى نجا من أباس دم نبايا سوى أكوي رواية أبو موسى الأشعري أكوي عبد الله بن عمرو بن الآس أكوي عبد الله بن عباس أكوي عبد الله بن عمر أكوي أبو هريرة أكوي أبو زيد الغفاري ذر الغفاري وأنا ندكا سنا مجانا أكن bambanci tsakanin biyar biyar din wani an sa a nan wani ba sa a can ba akwai wanda suka ce shida wani an sa waɗannan an ƙara wani akai wani kuma ba a ƙara ba to wannan a cikin abin da muke magana wa uhillat liyal ganaim a da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka je yaki sai a da an zo an kawo ganima an tara ta a waje daya kawai sai wuta ta zo daga sama ta dauke shine Allah ya karba kenan Allah ya karba kenan har ma akwai wani hadisi wanda nake jin Bukhari ne yake ruwayan sa shi ma da isnadin sa zuwa ga Abu Huraira na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kafin ku akwai wani annabi da ya fita tare da mutanensa wajen yaki amma da aka je wajen yaki din an baya an gama sai ce to ku zo ku yi mubaya'a da ku zo ku yi mubaya'a da ni da aka zo ana yi suna jama'a jama'a jama'a jama'a suna yi da kowane ma'abuci shugaban kabila yana zuwa ya masa mubaya'a da wani shugaban kabila ya zo zai karba da ya kama hannunsa sai hannun ya makale ya ce to akwai gulun a cikinku akwai waɗanda suka ɗauki abin da ba nasu ba don haka a a ku binciko mana nan ma aka yi ta bincikowa sai ce duk mutanen da suke nan wajen su zo su gaisa da ni aka zo ana gaisawa da shi sai ga wajen hannun mutum uku ya makale a wajen gaisawa da shi din wato a nan wajen ya nuna cewa waɗannan su ne sai aka tambaye su aka ce to aje a gani a bincika kan sai aka samu wani abu wanda yake na zinariya ya kai kaman kansa waɗannan mutanen sun yi haɗin baki sun ɓoye sun ajiye shi dan ba a yi wannan ba kai sannan sai ya ce musu aje a ɗauko sai da aka ɗauko aka zo aka kawo aka ajiye sannan wuta ta zo daga sama ta ɗauke wannan ganima ta cinye shi kenan amma mu yanzu sai Allah subhanahu wataala ya ce mana fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba ku ci daga abin da kuka ganimanta halaliya ne tsarkakakke kuma ba wani matsala ku ci haka ake so a yi kuma Allah subhanahu wataala ya kara gaya mana wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli abinda kuka gani mantar a kuka samu na daga wani abu to khumsin sa daya bisa biyar din na Allah ne da manzan Allah wal rasuli in kuntum amantum wal zil qurba wal yatama wal masakin wa sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawm al furqan yawm al taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir wannan ya nuna cewa manzan Allah ya san inda zai ajiye su a ciki to a cikin sanadin saukar wannan aya wadda muke magana yanzu yas'alunaka anil anfal akwai maganganu da yawa waɗanda malamai suka yi akan sanadin saukarta akwai hadisin da Imam Ahmad ya ruwaya da Ibn Jarir at-Tabri da Ibn al-Munzir da Ibn Abi Hatim da isnadin su daga wato a cikin wannan fasarar wannan aya din da isnadin su zuwa ga Sa'd ibn Abi Waqqas sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu akwai ma wani ruwayan da aka ce yana cewa a kaina wannan ayar ta sauka wato yanda aka yi mun je ne wajen yaki yace to akwai riwaya wani lafazi na imamu ahmad ina so in tafi da riwayan guda biyun ne da lafazin imamu ahmad wanda shi kadai yake banta da shi fiye da sauran ba banda sauran da kuma wanda suka yi musharaka da sauran jama'ar akai to wannan din tunda shine ya zama daban a cikin su to bari mu dauko shi mu tafi tare da shi mu tafi tare wajen maganar hadisi din yace da aka zo ni ne na kace Sa'id ibn al-As Sa'id ibn al-As da na kace shi sai na dauki takobin sa takobin nasa ko takobi ne mai kyau kwarai da gaske har ma yana cewa wai ana ce masa zulkutaifa akwai ruwan da ce ana ce masa zulkunaifa shi wannan takobin na Sa'id ibn al-As sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ya rasulullah wannan takobin gashi ga dai abin da nake gani nayi na kashe shi daga mushrikai amma ina so a bani wannan takobin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a ba nawa bane ba naka bane dan haka ka ajiye shi inda yake yace sai na ajiye a cikin zuciyata Allah ya san abin da ke cikin zuciyata dan har ina cewa watakila fa yanzu haka ana iya bada wannan takobin ga wani mutumin da ba zai yi irin amfanin da ni zan yi da shi ba saboda kan sa'ad ibn abi waqas dai jarumi ne daga cikin jarumai a musulunci ko to shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace na juya baya na tafi kenan ban dade ba sai ga wani mutum ya zo yana kira na yace sa'ad sa'ad ka zo ana kiran ka yace shikenan na faɗi magana yanzu haka aya ta sauka haka shikenan ya dawo yana zuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ka tambaye ni abu na ce ma ba nawa bane kaman yanda ba naka ba ba zan iya baka ba amma Allah ya bani shi yanzu ni kuma na baka inji sai da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya karanta masa wannan ayar yas'alunaka an anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul to wannan aka ce sanadin saukar ayar kenan akwai wani sababin na saukar ayar daban wanda annahas ya kawo shi a nasikh dinsa a albayhaqi a dalailin nubuwa ya kawo shi shi ma ibnu jarir din ya kawo shi da ibnu abi hatim da malaman tafsiri akan cewa wannan isnadin su su kuma zuwa ga wani sahabin annabi da ake ce masa abu umama albahili radiyallahu anhu shi abu umama albahili shi yake cewa na tambayi ubadatu ibn samit ubadatu ibn samit sahabin annabi ne ba an sare irin na na farko farkon nan yace masa na tambaye shi shin yaya menene wannan amfan din sai ce nazalat fina ahla badrin ta sauka ne gare mu mu yan badar sannan sai ce ga yanda abun yake mun tafi ne mun je wajen yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da muka je wajen yaƙi yace sai aka samu ganima da aka samu ganima sai kowa yana cewa a bashi abu kaza wannan yace a bashi abu kaza wannan yace a bashi abu kaza to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce yas'alunaka anil anfal sai aka saukar da wannan ayar kaji daya ta ubarisu ibn sami akwai wata riwaya da aka yi daga ubarisu ibn sami din dai har wa yau shi ma imamu ahmad da ibnu jarir din dai da ibnu abi hatim sun ruwaice shi daga wajensa da abu nu'aym a cikin hilyatul awliya shi kuma anan sai ya ce da muka je sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ubangiji ya taimake shi da shi da musulmai sai kafirai suka tarwatse da kafirai suka tarwatse sai jama'ar mu musulmai sai muka kasu kashi uku kashin farko sai suka bi su suka fafare su don kasu dawo kashi na biyu sai suka yi ta har hada ganimomin suna tara su a waje daya kashi na uku sai suka tsaya inda manzon Allah yake busu bar wajen ba to da dare yayi sai waɗanda suka tara ganima suka ce ai ta su ce su kadai banda sauran jama'a sai waɗanda suka fafari makiya suka ce yo da ba mu bi su ba ai da dawowa za su tufaci kayansu da ƙarfin tsiya ko da za ku ci ba da daɗin rai ba don haka mu ya kamata ya zama muna ciki sai waɗannan suka ce to kun daina magana kun kyale mu mu ina kuka bar mu mu din kuma waɗanda suka tsaya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu da muka tsaya muka kewaye dan kar wani abu wanda yake marar kyau ya samu manzon Allah ko a zo ta baya ko ta gefe da gefe ai mu muka fi cancanta ma da abawa babban kaso saboda haka wannan abun sai ya sa sai aka rika musayar yawu musayar yawu har ta kai ga wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza har ya zama an samu matsala a tsakani shine inda Allah ya ce fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wanda zai zo a magana ta gaba a ciki kaga wannan cikin wannan na biyu din kenan a riwayar da aka yi daga Ubadah ibn Salih akwai riwaya har wayo da Ibn Jarir yayi da Ibn al-Munzir da Ibn Abi Hatim da Imam Ahmad din kansa da wasu ma wata riwaya ta al-Hakim da bai haƙiƙin da ya harba yau a dalailin nubuwa su kuma da isnadin su zuwa ga sayyidina Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma a wajen fasarar wannan ayar shi kuma abin da yake cewa yace da aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zai fita wajen yaƙi sai yace wanda ya abu kaza to za a bashi kaza wanda ya kashe wani za a bashi kaza wanda ya kashe a mushiriki za a bashi kaza wanda ya kamo ribatacce fursunan yaki shi ma za a bashi kaza sai suka yi ta yin wannan maganar akan haka da aka yi ta yi shikenan sai aka je aka yi yaki da aka zo sai waɗannan wanda su suka je suka kamo sai suka ce duk abin da suka kamo nasu ne su kuma sauran sai suka ce a'a ai ba haka ya kamata a yi ba to nan ma sai aka samu misali yawo a tsakani to sai Allah ya saukar da ya tsalu naka anil anfal qul al anfalu lillahi wa rasul fataqullaha wa aslihu zata bainakum wa atiu Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin wannan wata riwaya ce ta Ibn Abbas akwai wata riwayar ta Ibn Abbas har wa yau ita ma wata Ibn Jarir din da Ibn Abi Hatim da Ibn al-Munzir da Abu Shaykh dukkanin su sun ruwaya daga wajensa shi Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ma yace shi ma irin wannan abun aka yi amma da aka tashi shi kuma nan sai ya yi tafasil yace wato sai aka kasu kashi kashi biyu sai ya zama samari sai suka tafi suka yi ta yaki tsofaffi sai suka tsaya gindin tuta a ƙarƙashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to akwai wani sahabi ba an sare cikin yan takifen nan matashi sai ana ce masa Abul Yusuf sai ya kamo fursunonin yaki guda biyu ya zo da shi yace ya Rasulullah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga abin da na samu fani yace to shikenan sun zama naka to a nan wajen sai Sa'ad ibn Ubada karka ce ubada ibn Samit da kaji muna ta faɗa yanzu Sa'ad ibn Ubada ne a nan wajen shi ma ba an sare ne su ne Sa'ad guda biyun nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya Khazraji ɗaya kuma Ausi da Sa'ad ibn Wa'az da Sa'ad ibn Ubada to Sa'ad ibn Ubada din shine a nan wajen sai ya tashi sai ce ya Rasulullah yace idan ka ce zaka ci gaba da ba waɗannan mutanen wannan abubuwan manya-manyan sahabban ka magidanta ba abin da fa za su samu yace mu fa ba mu je mun yi wannan yakin ba dan jin ba mu ki zuwa ba dan jin tsoron makiya ba mu ki zuwa ba dan jin tsoron kar a kashe mu kuma ba mu ki zuwa ba dan lada ya ishe mu ba mu ki zuwa ba dan ba ma son a yi shahada amma abin da yasa ba ma son mu ga mun yi nesa da kai ne shine ya kamata kawai ya tsaya a nan wajen to kuma ya dauki wannan an ba su to kuma mu kuma kenan mun zo kawai mun zo rikiya kenan a ciki suka ce ayo dan me yasa yo ba mu muka je muka kwato ba kai ma in kana so ka je kwato mana kaza to nan sai magana sai ta sabawa sai Allah ya saukar da yasalunaka anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin to ita ma dai nan da ba mu gama da ita ba ina tunanin da kaman za mu gama har mu shiga cikin kissar kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq a cikin magana akan badar amma dai naga alaman karatun da kyar dole zai dai watakila sai dai tsaya a can wajen kama akhra zaka din sai kuma wata shekara mai zuwa insha Allah ta'ala domin mafi yawa a ranar katma din ba ma samun daman da ake yin karatutuka masu yawa kwarai da gaske akwai tambaya ko to na'am to sai a yi tambaya wacce za ta zama ita ma rufewa yau ita kuma na'am
Allah ya saka da alkhairi haka makula akwai tambayoyi guda biyu amma duk suna da alaƙa da juna daya yake cewa tsakanin sallar tarawihi da sallar tahajjud wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sai shi kuma ne yake cewa tambaya ta ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar tahajjud kuma mata sun fito lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suke fitowa wannan zamanin
to alhamdulillah wannan tambayar tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske musamman ma yanzu da ya zama ana yin tahajjud din ta zama abun yayi ana yayin ta yanzu eh alhamdulillah kuma a maganar da ke faruwa a ciki shine wato bisa gaskiya akwai maganar da waɗansu mutane suke magana suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi sallar tahajjud ba to wannan ba gaskiya bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallar tahajjud hasali ma shi manzon Allah daren baki ɗaya yake ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila sannan Allah subhanahu wataala yana cewa wa min al-layli fatahajjaj bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yayi tarawihi tarawihi shahararren hadisin nan na sahihul bukhari wanda ya zo akan maganan cewa sai da Aisha ne take riwayan hadisin na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ranar farko yayi sallah a masallaci aka cika ya sake fitowa rana ta biyu aka ƙara cika har masallaci ya batse to a wata riwaya ta ce ya fito a ta uku a ta hudu ne bai fito ba a wata riwaya ta ce kuma a'a bai fito ba a ta ukun ma da bai fito ba a ta uku sai aka tambaye shi ya rasulullah ga mutane can sun taru suna jiran kai ta ina jin tsoron kada ta zama tilas a kanku dan haka shi yasa ba zan fito ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai fito ba daga nan sai ya zama kowa yana yi a gidansa ko kuma in an zo masallaci din ana yi amma sai kaga mutum ɗaya yana yi shi kadai mutum biyu suna yi ɗaya na bin ɗaya mutum uku suna yi biyu na bin ɗaya ko fiye da haka haka aka yi ta yi a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa farkon halifancin sayyidina Abubakar da ƙarasa halifancinsa da kuma a zamanin khalifancin sayyidina Umar radiyallahu anhu shine sai zo sai ce amma ni ina ganin waɗannan a lima a sallar da ake ta yin ta ɗaiɗaiku gwara a haɗe ta waje ɗaya in an haɗe ta waje ɗaya a sa musu limami ɗaya sai ya sa musu limami ɗaya ya sa ubayy ibn ka'ab daga cikin makarantar alqur'ani cikin sahabbai sai ce ya zamanto shine zai rika ba da sallar to shikenan aka zo ana jerawa ana yi daidai lokacin nan da ake yi akai ba za mu yi magana akan ikhtilafin da aka yi akan yawan adadin raka'o'i ba dan shi ba akwai maganganu sun kai wajen bakwai akan yawan raka'o'in da ake yi din a wajen dan haka yanzu da ba nan suka tambaya ba a kyale su sai sun sai sai karatun ya zo wajen su kuma dan haka sai aka sai aka yi aka bari aka yi haka shine sai aka ce sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya ce har hada waɗannan akan limami daya da yazo yaga an jera ras ana tayi ana ta karatu malam to anan ne sai ce ni'matul bid'atu hadhihi wannan hadisin fa akwai shi a cikin bukhari ma dalla da wannan bid'ar haka yace ma dalla da wannan bid'ar to wannan ne dalilin da yasa malamai suka ce dan haka bid'a ba kawai ka ce bid'a ba ka tsaya akwai bid'ar da take da daukar ma'anar kalmar lugatta wato shine kirkirarren abu Allah subhanahu wataala yana cewa qul ma kuntu bid'an minar rusul ba ni ne na zama na farko ba ba ni aka fara kirkira ba daga manzanni akwai waɗanda suke kafin ni to kamar haka saboda haka bid'a ta luga bai kamata a tsaya iya nan ba sai an yi bayani akan wata irin bid'a dai domin sai na Umar anan ya ce ni'matul bid'atu hazihi to akwai waɗanda suke ganin cewa wannan hadisin shi kadai ne wanda ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallar tarawihi kuma shi ma ga wanda yayi dan haka bisa ga haka zaka ce manzon Allah yana yin sallar dare baki ɗayan dare yana yin sallar dare baki ɗayan dare saboda an ruwaya daga wajensa akai akwai ruwayoyi da yawa akwai ruwayan Huzaifa ibn al-Yaman ma da yace ya zo ya bi manzon Allah sallah manzon Allah ya bude bakara yana tunanin za a tsaya in an yi ayoyi kaza ya ji ya wuce ya kwashe ta tas a riwayar hadisin yace waftataha nisaa kuma sai ya kama suratul nisa'i amma dai ka san a kiyasi daga bakara ai sai ali imrana to amma dai a yanda yazo a riwayar hadisin nisa'i aka sa sannan aka sa ali imrana da karka ce ai daga bakara sai ali imran ka sa wani a hadisin dai ne sai iya fara sawa to nan kuma kuma sai dalibai hadisi su gane haka to shine sai aka ce to shi kuma wannan ya fara yayi ta yace ina tunanin zan je ya tsaya har ya share ni sai ita ba ina tunanin zan je yayi ruku'u ya wuce ya kara ya shiga ali imran yace to tun daga to kaga wannan ya nuna cewa ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar dare sannan akwai maganan Abdullahi bin Abbas da ya nuna cewa ya kwana a gidan antin sai da maimunatu bintul haris matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tashi tsakar dare yana sallah ni ma na tashi nayi sallah inda riwayar hadisin ta nuna yace sai na tsaya a gefen hagun dinsa sai manzo Allah ya jawo ni ya dawo da ni gefen damansa to wannan ma bukhari ya kawo shi a gurare da yawa na cewa liman zai iya jawo mamu ya maido shi wani waje a wani waje limami ya kamata ya tsaya mamu a wani ya tsaya duk dai zaka ji a sahih bukhari ya kawo shi a gurare da yawa a cikin kitabus salat musamman to wannan kenan dan haka kenan kaga ana yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin tsayuwar dare sannan wannan na tarawihi manzo Allah yana nuna yayi to mafi yawa mutane masu kokari da gaske suna dauka cewa iya wannan ne kawai dan haka babu wani wanda aka yi na wancan baki daya maganan tahajjud ba a yi ba a ciki har ma sayyidina Umar an ce ya ce ni kuma ina ganin wallaci ya namuna anha wanda suke kwantawa su bacci su tashi su yi ina ga tafi akan na fi santa fiye da wacce suke yin ta a farkon dare din to nan ma aka ce yana nuni akan tahajjud ne to amma kan magana shi tahajjud din kansa akwai hadisi da Abu Dawud da Tirmizi da An-Nasa'i suke riwaya da isnadin su zuwa ga Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu anhu Abu Zarr al-Ghifari yana cewa mun yi azumi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da muka yi azumi tare da shi bai yi tsayuwar dare da mu ba a cikin kwanakin azumi baki daya har sai da ya rage saura kwana bakwai Ramadan ya kare sai ya tashi da mu ya yi tsayuwar dare zuwa sulifin dare sai muka ce masa ya rasulallah ya ce ai da ka yi mana sallar mana da an ƙara a wani ruwayan an ce ba a nan ya yi tambayar ba sai da aka zo daga nan da ya azumi sauran kwana bakwai ya ƙare sai kuma bai yi ba a wani kwana na biyu sai zo azumi saura kwana biyar ya ƙare sannan nan kuma sai ya zo sai ya sallah da su har zuwa tsakiyar dare da ya sallah da su har zuwa tsakiyar dare sai suka ce masa halla na faltana ila akhirin lai maza Allah da kayi nafilar da mu mana har zuwa karshen dare sai ce a ai muddin mutum yana tare da limami a cikin sallah to ana rubuta masa ladan tsayuwan dare in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce yayin da ya rage saura kwana uku Ramadan ya kare yace to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a sallar na fila da mu ta tsayuwar dare a nan wajen sai ce ya kirawo matansa da iyalinsa sai kira matansa da iyalinsa su ma suka shaida wannan aikin alkhairin yace to anan kan ya ja musalla hatta khawwafnal falaha haka yazo a siyakin hadisin yace har sai da muka ji tsoron alfalah rawin hadisin sai yace sai na cewa Abu Zar al-Gifari wa ma huwa al-falah din sai yace as-sahur yace me falah din sai yace suhur to dan haka anan kage ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tahajjud kenan to amma fitowar mata to wannan kuma nan ne wannan abun ne to kuma shine ba a san yadda abun yake ba a ciki amma ka sani akwai abubuwa da yawa wanda aka kirkira aka kara a ciki wanda hatta malamai da yawa daga misali yanzu kaga wannan addu'a da ake yi a in an sauke alqur'ani ko kuma in an zo wajen alqunut ana daga addu'a ana Allahumma kaza ana amin Allahumma kaza amin ana yi ana kuka a gama a share hawaye a cigaba da yi to wannan hatta albani har yaba duniya albani amma fa albani a Sheikh Nasiruddin al-Albani shi nake magana ba wannan Sheikh Nasiruddin al-Albani to shi wannan Sheikh Nasiruddin al-Albani shi kam wannan har yaba duniya yana cewa wannan abun kan bashi da asali saboda haka a ciki ba a cikin mutanen da suke da saurin ma cewa abu ba kyau din ma shi yana daga cikin wanda yake ba a wannan aka amma har yanzu kaga ana yi a cikin manya-manyan masallatan mu da haka a ciki suka ce guda ɗaya ne inda aka nuna a ƙarshen katamar alkur'ani za a iya yin addu'a shine hadisin da ya zama mawqufi a bisa Anas ibn Malik yana taro mutanen gidansa ayi amma ba a sallah ba shine kadai madogara duk da wasu malamai suka ce amma kuma tunda wa sallah wajen karbar addu'a ne ai babu laifi in an ce za a yi addu'a dama mu abinda muke nema asalin abu saboda haka in aka samu asalin abu shikenan shi sa muke cewa ai daina cewa abu din nan ba kyau saboda karshe idan ka kalla sai ka ga cewa kuma ka fada cikin irin wannan abun amma saboda yayi daidai da ra'ayinka kuma baka ce ba kyau din ba amma wancan saboda bai daidai da ra'ayinka bane sai ka ce ba kyau duk da mutumin yana da asalinsa shi ma alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha ana cewa da tana cewa kar ku manzon Allah yana cewa kar ku hana bayin Allah mata shiga masallacin Allah ko kuma dakunan Allah sai take cewa manzon Allah da ya faɗi wannan hadisin law amma wallahi yace laura'a ma ahadatna ba'dahu lamana ahunna amma da manzon Allah ya ga abin da suka kirkira bayan sa yanzu to wallahi da ya hana su tun a zamanin sai da Aisha kuma ka san ko tana cikin khairul qurun ne saboda bata kai shekara ba kai shekara 100 ba da hijira ta rasu shekara 50 da wani abu ne nake jin to kaga wannan yana nuna cewa lalle lalle sai da Aisha a wajenta ita tana ganin cewa mata sun kirkiri wani abu daban wanda bai dace ana yi ba to balle yanzu yanda ake yi an mai da wajen sallan tahajjud din wajen itikafi zaka ga da daddare kawai mata sun fito daga zaura ga zaura ga wai za su je itikafi wai mene za su je wai sallan tahajjud wai an kyala duk wasu ayoyi da wasu hadisan da suka nuna mace ta zauna a cikin ɗakinta da gidanta akai saboda haka bisa ga haka asalin tahajjud magana ce mai kyau ana yin sa saboda in kai kai koyi da manzon Allah sawa'an kai a gidanka ko ka fito kai a masallaci har ma malamai suka ce ka dauki hanya wa safiya tsakani na cewa idan kana jin jikinka yana yin karsashi in ka zo masallaci din to tago masallacin amma in ka ji ka fi samun nishadi in kana yi a gida to tsaya gida ka yi kaga ba abu bane na ta da jijiyoyin wuya amma mata yanzu sun dan wata ba ta da tsarki ma take zuwa wajen sallar tahajjud wata kuma yadda take kula da sallar tahajjud din tana ganin cewa ma wato sallar farilla ma ba kula da ita haka ba sannan kuma wasu da yawa da ganin cewa suke wai a nan ciki ne suke tunanin wai za su yi daidai su samu daidaito da lailatul kadri in ji ya gaya maki in haka ne to kowa ya daina komai mana sai wannan ranar wani abu ne boyayye don haka inda a ce za a kula da wannan bangaren a nuna cewa mata ya kamata a gane inda ya fi dacewa da su cikin ɗakunansu to da haka ya fi masu tahajjud kuma ku je ku ta aitayi aita tahajjud a kwana ana yi in an kwana ma a wuce da ita a sallar a, jona ta da sallar asubahi a tsaya kawai a tada wannan akai a ce to yanzu za mu yi sallar asuba a koma in an gama a ci gaba da yi ba in za a iya yi shi garan bismillah aitai a kwana a yi ni ma ana yi su amma kar ku rika ganin cewa dole sai mata sun fito sannan matan nan in sun fito me suke yi shine abin da ya kamata a yi abin da suke yi irin wanda su sai da Aisha suke ganin cewa eh lalle kan yanzu ya kamata a bar mata su fito akai ko kuwa ba irin wannan abun bane ka san in dai har sai da Aisha ta faɗa haka a wancan matan zamaninta a lokacin nan ba a san a sa awarwaro ba da kwandagai da wayoyin salula da feso turare su shigo motar da ba ta hawa da rana da daddare sai ta hawa ta taho da ita wai ta zo sallar tahajjud a ciki kuma shi kenan kuma an kyale ana ta yin wannan abun saboda haka idan kina so ki sallar tahajjud ala gafarta malama to ki zauna a gidanki ki yi mana waye ce ba zai karba ba ina ce Allah ne zai karba sai an fito an yi show off to don haka ya kamata a gyara don haka a nan a daina sa kafa ana shura sallar tahajjud dan saboda mata na fitowa wannan ba shi bane sallar tahajjud tana da asali kamar yadda muka yi magana akai in ka dauke ta a matsayin sallar tarawihi ne tana da asali in ka dauke ta a matsayin tahajjud ne tana da asali saboda wannan ayoyi da kuma wannan hadisi da muka kawo na Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu wallahu ta'ala alam alhamdulillah الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل فارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حادثا من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلام إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ana sanar da yan uwa akwai kasar na audio wanda aka fito daga rana ta farko zuwa jiya yana na wajen su da ana sai da naira ɗari biyu